بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddar mu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a bakwai ga wata na rabin sani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha hudu ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da sha takwas a darasinmu na sati da ya gabata muna cikin suratu hud mun tsaya aya ta 60 daidai kenan yau za mu tashi aya ta 61 kayan nan akwai tambaya cewa a darasi wanda muka yi na mas'ala ta wanka na janaba ɗanwan yana cewa ya ga siffa biyu da aka yi ta wanka wadda ake yin arwalla da wadda ba a yin arwalla to ya ga a siffa ta biyu kurin na yi bayani na an aka yi niyya kurin za a zuba ruwa a wanke jiki gaba daya bayan wanke al'aura ina maganar ya ji a cikin 'yan uwa malamai na ga bayan da yake na shaka jafar rahimahullah cewa ya yi bayani sai an yi wanke an yi wanke ma'ana baki an kurkure baki an shaƙa ruwa tukwan a yi wannan wanka gaba ɗaya to a bayanin da muka yi yan uwa kullum abinda muke bayani balle a wancan wanka ko sallah da muka yi bayani muna so mu mu dogara da nasan hadisin abin da ya zo ba wani ba ya ce kowa ne ya ce wani ba mu dogara wace a wajen halisun nan inda ka za ka yi mamma ka gani a wuri kaza hadisi kaza an kawo sai ya zama to abin ya a koma baya a yi bayani akwai nasin hadisi cikin sai musulun haka cikin sai bukhari kai cikin sai musulun akwai na aisha da dai da dama abin da yake nasin hadisin wata ruwaya an zo ana tattaunawa da sahabbai tsakanin sahabbai ana wankan janaba a ni kaza nake yi ya ake ya ake yi sai maza ka ce musu amma ana shi ke ni ga yanda nake nawa ni ga yanda amma ana fa'ahudu min akatki talata fa'asufu ala ra'asi ni yace amma ni da nake ina ɗauko ruwa cikon hannun tahin hannuna guda uku fa'asufu ala ra'asi sai in zuba a kaina da farko ma yace sun mu'afidu ba zalika ala sa'iri jasadi bayan wannan sai in kwara a sauran jikina ana akwai kurkura ko shakawa babu wannan ciki kurin da farko ma kun shiga ne kun kwa masa shiga abin da yake haka hadisin Aisha haka Aisha take ba labarin annabi ya mata magana na wanka yace inna ma yakfiki an tafi ala ra'si salasa sayati shi ma da hadisin ya isa miki Aisha kurin ki zuba ruwa a kanki don a kan magana ce na tana da ka umu salamaci radiyar ana umu salamaci umu salamaci afuwa ta ce ya rasulullah ni kaina ina yin kitso mai ƙwarhi mana iya kamawa yaya idan zan yi wankan janafa zan warware shi a famutul gusul janafa ce la inna ma ya tafi an tasi al'ada ta salasa sayati ya ce ya isa miki kurin ki zuba ruwa a kanki su uku kwaɗa ya ce sun wata fidina alakilma ba ta tuhiri na kuran idan kika wanke kan kika zuba ruwa so uku kika wanke kanki kurin sai ke kwara ruwa a sauran jikinki wannan shi ne abin da ba a ce ba aka amma wa abin ni wannan aka ya isa ba dole ba ne ba ya yi kurkura an shaƙawa kuma shi ne don ka samu kamar sai fiƙe sunan na abu malik iya hata imamu bukhari ya babu na musamman ba man afada ala filasa siyatar wanda baban wanda ya zuba ruwa a kansu uku kuran imam bukhari babai na musamman haka cikin wannan sai fi kisman na abu malik haka na sai da sabi sun kanin babai na musamman suke yi ma babai na kwara ruwa a kan jiki gaba daya da halika kuran inda ya hanyi niyan wanka wanka ya yi wannan na gada makon wanka ce malikiya ce ma cikin mai risala ya yi wannan bayani idan ka wanke al'aura ka kare inda ka kwaga ruwa aka gaba ɗaya ka yanayi wanka wanka ya yi dan wanka ka damu kurin in dai aka yi haka kurin in dai mutum ya yi niyyar wanka duk da bayanin da muka yi a yi siffar arwala shi ne mai kamala shi ya yi amma ko ba ka yi siffar arwala in dai ka yi niyyar wanka ka wanke al'aura ka ƙare ka ɗauki ruwa ka kwaza a ka kai wanke cikin gaba ɗaya wankan janaba ka yi kuma magana a ƙarƙashin wannan hatta magana arwala yin arwala ya kamala ko da ba kai ba arwala a wannan wanka da wa duka da kai ya ishe kai sallah ba bukatar sabo arwala to ka koma cikin littafi na magabata kan silsala nan ma kuma irin na sayyid na fiki suna na abu malik haka na sayyid sabit sun yi bayani dalla dalla kan wannan mas'ala in kai ya ishe ka tsarki ne babba arwala tana kasan shi na hata an gane bayani sai Allah maka da aya ta 61 insha Allah wannan sura
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا من بياني أولا سورة Allah subhanahu wata'ala na ambato mana yadda ya aiko da manzanni zuwa ga bayan shi Nuhu alayhi salam ya gabata annabi Hud ya gabata yanzu muna ci za mu fara bayani kan annabin Allah Salih Allah ce wa ila samud akhahum salih kuma kullum cewa Qur'ani littafi ne wanda yake jagora ya gyara ma duniya ta kalakharaka karanta irin wannan kisoshi na wannan annabawa iya ba mutum mai hankali darasi na rayuwa rayuwa tana da lokaci jin da ta yi tsawo tana da ƙarshe mun ji labari tsawo na annabi nuhu alaihissalam shekaru aru aru ana ta yi kamar da muke rayuwa a yanzu aka yi aka yi aka yi kamar ba komi lokaci ya zo sun shiga cikin kanun labaru an rage fa cikin an kare maganar su an cika dosai kuma dosai ya kiyama an kare takardu an cika hudu ya zo shi ma iba kai ta yi aka tawagar aka yi ta yi sun shiga cikin kanan labaru an rage takardu takardu ya kiyama haka Allah ke yi mu ma haka za a yi namu haka za a yi namu ƙa'ida wata ranar labari da mai na ƙwarai da mai na banza za a ƙari a rage takardu kuma magama gobe kiyama Allah kai mu cikin imani yanzu ya ce wa'ila samu da aka hamu saliha zuwa ga samu dawa ɗan uwansa annabi salih shi ma dai kiran guda kiran annabawa kali ya kawmi ibudullah malakun min ilahin gairu ya mutane na kira na tausayawa na dangana su zuwa gare ka jama'ata dangina ibudullah ku bauta ta mu Allah malakun min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta ban ba Allah ba ki damu ku kama abin bauta shirme ne babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Allah ba zaɓi son ka bane ba irin na ra'ayi in kama abin da na gada ma'an bautawa irin na duniya a'a Allah ba na gada ma bane ba ra'ayi ne Allah cancanta ne huwa an sha'aku min al Allah da ake kira ku kaɗai ta da ibada shi ne ya har halitta ku daga cikin ƙasa min al-ard minha khalaqnakum wa fiha uidukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da ƙasa ce shi ne ya fara halittarku daga ƙasa wasta amarakun fiha kuma ya sa ku masu raye wannan ƙasa wannan ya zo wannan ya huce kulfa al'arad ya sa kuma ya wannan ya zo ku kuke raye wannan ƙasa inda malaku sun nema a basu aka baku alaza ku ne masu raye wannan ƙasa don haka wannan ubangijin fasta gafiru sun matubu ilai ku nemi gafara kurakuranku da kuka yi na baya kuma sun matubu ilai kuma ku koma zuwa ga Allah da ibada ku kenan da na baya a gafarta mu kuma a gaba ku tsaya ku koma inda Allah ya ku koma kenan ku tsaya akan doka ta Allah yace inna rabbi qaribun mujib ni ubangiji na kusa yake da ni kuma yana biya mun bukata makusanci ne ga kowa kuma mai amsa kiran mai kira ne sabanin nasu za ka yi mance shi a gida ka bari a gida ka tai wani gari zai wasu misali da muke ba da misali mutumin da ya dogara in zai bulaguro ya damara ya shirya ya sa a dama ya sa a hagum ya sa a gindi ko ina kamar ɗan kamun kura ya cika dab ya kai wani katari aka mai gaugawa doka a mota aka aka bar bayan gari ana barin bayan garin ya lalama shi kenan zuciya ta kare ya kare har je dawo wallahi ba shi da nutsuwa amma wanda addu'a ce yake wa akwai na babu Allah kakan ka sama da babu shi daga ko ina yake haka addu'a kurin da inda kake shi dadin tawakkali ga Allah dogara ga Allah shi Allah a ko ina akwai shi kuma kiran Allah garanti ne tabbas ne ba lalame bane ba shi ne shiga musu ni ubangiji na qarib makusanci ne kuma Allah ka cewa wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun وإذا سألك عبادي عني فإني قريب Allah yake sanar da manzon sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye kan labarina me matsayin ubangiji ya yake da gaya musu nan a wurare da yawa aka tambaya ya ce ce musu ce musu ce musu kaza zalu kana fal kul kaza kul kaza amma bangaren addu'a da a ƙara kusanta bawa da Allah babu wani shamaki kunta wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni kurin Allah sai ba da amsa ba tare da cewa ce musu Allah kai tsaye don yanke wani hijabi ta kurin inni qarib inni qarib ina nan kusa ujibu da'wat da'i za da'an Allah ce ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni in wa duk wannan iya karama ta jaddada maka addu'a ake kuran eh addu'a yake eh addu'a roƙo ce ina amsa kiran mai addu'a in yi kiraye ne kaga kiraye ce kayan wanda wata hanya karata ya ka rubuta ka sha kai waye akwai addu'a nan Allah yana alƙawari da kai Allah ya ma alƙawarin ka rubuta ko wanka sha ko karata ya dukkan alƙawarin amma alƙawarin ka da Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye game da ni ni ina kusa ujibu da'awatu da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni falyastajibu li wa limunibi ku sa amsa kira na ku amsa kiran Allah ku koma ga Allah ku kiraye Allah walimunibi kuma ku yi imani da ni la'allahum yarshudun yin haka za ku samu shari'a Allah samu cikin masu shari'a kenan ni ubangiji na qaribun mujibu makusanci ne mai amsa addu'a bayan wannan mai suka ce ƙwalo ya tsali ƙwaɗikun tafi na marjuwan ƙwadala haza a tan hana an na'buda ma ya'budu aba'una wa inna na lafi shak وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا صالح دا دي كان تكم zamanka a cikin kayan wannan da'awa kenan mutum ne na kware muna ma fata alkhairi muna kamnan ma ma'ana sa ka jagoranci kila suna fatar alkhairi a wajen shi mutum ne na kwarai kayan wannan da'awa ta kaɗe ta Allah da ibada tsemin kabal haza kayan wannan da'awa da yi kayan da mutumin kwarai ne kayan wannan kira kayan wannan kira ya kawo matsala kenan ya canza abin ya canza matsayin shi za a cikinsu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a makka ya mai mai suna amin manzo Allah iya da suna amin a makka eh kawura ma ba ma addini ya zo sukan ba shi ajiya sun san mai gaskiya ne amini ne amma laifin shi da'awar abar bauta kowa sai Allah ya zama to abokin adawa kuma yanzu shi ma shi ne ce musu da ya ce haka suka ce ya sale a da kun tafi na marjuwa kai dai a cikin mu dai muna maka fata ta kwarai qabl hadha kahin wannan kira naka atanahana an na'budu ma ya'budu aba'una kenan zunu misali kana hana mu ne mu bauta tama abinda uwaye mu ke bauta tama kaji dai kullum alfahari da uwaye dogara da uwaye da kakannu haka lamar mutane ke su ma shine hujjar su zaka hana mu bautar abinda uwayen mu ke bauta tawa wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid kuma zamu ga maka mu ma muna da shakka ba mu da yarda kan wannan kira da kake mana mu kadaita Allah da ibada mu bar bautar uwaye kamuwa murid kuma abin shakka ko take tabbatatta ba ma rubuwa da kokonto kenan ba ma yarda kenan haka me yace musu قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تخسير قال يا قوم يا متانينا ara'aytum in kuntu ala bainatin min rabbi ya mutane na zuku ban labari wannan abin da kuke nema a waje na in wasa wannan da'awa warta kamun yankun jini a cikin ku in ni cewa ina kan hujja daga wajen ubangiji na wa ta ni min rahama kuma ya ban rahama ta musamman ta annabci sai kuke nema in wasa wannan da'awa don tana bata muku rai bai ta dace ba a yi ta a cikin wannan gari faman yansurni min Allah in asaitu waye zai taimake ni idan na saba ma Allah naki isar da umarni shi naki kira zuwa kada ta kira ibada waye zai taimake ni idan Allah ya nemi mun azaba waye zai taimake ni babu yace fa mata ziduna ni khair takhsir da haka kenan abinda kuke nema a waje na na wasa wannan da'awa kan wannan da'awa ba abin za ku ƙara min illa ta da kuɗi in taɓe in bar hanya Allah halaka mana halaka shine kur me suka ce miji kuma
wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب نعم ويقول cikin da ya kira tattaunawa da yake tsakanin shi da jama'a shi ya ce ya mutane na هذه ناقة الله لكم آية wannan taguwa ta Allah don cewa sun nema taguwa ce ta musamman su suka nema in shi annabin Allah ne saka daga wannan dutse kurin taguwa iri kaza kama kaza kaza kaza kurin ta hoto kurin ta hoto kuma haka aka yi kurin dutse daga dutse ta ɓare ɓare taguwa ta hoto daga cikin dutsen suka nema in shi annabin Allah ne ce wannan taguwa aya ce a wajen ku don ku kuka nema in ha annaba Allah ne to gashi abin da kuka nema Allah ba ga ta taguwa kuma tafaddaruha ta'kulu fi ardillah wannan kashe ne wannan ayan taguwa da take matsayin aya ta Allah a cikin ku ku barta ba a ce ba ku ba ta ci ko sha ku barta ta ci a cikin ƙasa ta Allah ta yi kiwo a cikin ciyawa ta Allah ko maganar ruwa ne aka raba musu su su sha yau ita gobe ta sha gaba ɗaya ruwan garin jarabawa ce yana da suka sha ruwa su ba sa sha haka aka raba ruwan sha ruwa kwana biyu yau su sha gobe a yawa shi yau ka sha ka yi guzuri na gobe gobe ka sha ita sha yawan gaba ɗaya haka aka raba ruwan ya ce fulata masuwa bisu fulata masuwa bisu kan ku taɓa wannan taguwa da wani mugun abu domin fayakhudhakum azabun qarib nan fautatif cewa taqib zan ce kai tsaye kuna tabata da mugun abu to azaba ta gaugawa za ta ke din da aka jinkirta mu kuma sai kan zaka iri iri kuna ta yi to wannan kenan ƙarshen lamari ne idan kuka kuskura kuna taɓa wannan taguwa da mugun abu kai tsaye azaba ta gaugawa za ta same ya musu wannan kashe na hankali da wannan taguwa me suka yi
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب kuma shams azaba samud bi tagawa bi tagawa كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
kadzabat samud bi tagawaha Allah ce samudawa sun karyatar da annabinsu ko maganar annabinsu dalilin ƙetare iyakarsu Eh, ya gaya musu kasu taɓa ta ya ce idin ba a ta lokacin da mahi tsiyatar wannan al'umma lokacin da ya kama hanya wasu na cewa ta- suka aika ba aika idin inbi'at ba ake bane ba lokacin da ya kama ya tashi ya turu shi ne inbi'at idin ba a ta lokacin da mahi tsiyatar wannan jama'a ya kama hanya zuwa soke wannan taguwa alhalata faƙalar rasulullah na ƙatulla wasu ƙuya bayan manzo na Allah da rasulullah na ƙatulla wani taguwa ce ta Allah ku kiyaye ta wasu ƙuya ku kiyaye shayar da mana shan ruwa da take shi wasu ƙuya cikin abin za su kiyaye ya musu tazir kan shan ruwa da take kakka mata barazana wannan haka ya ga musu me aka tsaya ce gaba fakazzabu fa aka ruwa sai suka karyatar da annabin Allah sali sai suka soke ta ƙarshe ya zuke nan fadam da ma'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa gana suna wannan aikata sai Allah ya dirkake su dalilin wannan laihi na soke taguwa kun fasawaha wannan azaba da Allah ya kawo musu ba a ware ba karami da ba tsoho da yaro gaba daya an halakar da al'umma gaba daya banda masu imani kowa da kowa Allah ya gama da wanda ya soke da wanda bai soke ba gaba da Allah dan mana ya duka ke su wace wallahi khafu quba Allah bai tsara abin da biyo baya inna na duniya a ce ka taba kaza a jo a sama ambargo ba yarda ba ma taron dangi Allah bai tsoron abin da zai biyo baya eh bai tsoron abin da biyo baya ya ya kare akwai mai magana zuwa wannan ba amurka ba sako ba za in gobara da kuska akwai na kai kara kwanan na aka sauko ba daji a amurka ko aka yi ta gobara sai ta cin daji ta ci mutane akwai da aka yi kara wata kotu Allah kenan Ah, in ya kare ba ba gada ku kun ka ta kanka kun ka ta kanka kenan Allah bai tsoron abin da zai biyo baya nan shine Allah ke shine wata ruwaya hadisin ya cikin dalaban ya kan hadisin cikin sura sahiha na shi ya hadisin ya inganta manzo Allah sai yake cewa sayyidina Ali ashqal ashqal awwalin wanda ya kowa akarin naka ce wanda ya kowa tsayata a cikin warko akarin naka wanda ya soke tago sabe shi ne ashikar awali mazala ce zuwa tabbatar da kan haka ya ce kuma wa ashikar akhiri man yi ta'anu mana wanda zai soke ka wanda zai soke ka kuma ya gwada mashi ya ce man zai ta'anu ka ya ali ya gwada mashi wurin da zai soke shi a nan kinan wannan abu ne zai wakani a gaba na gaba a sai tana labari mai tsiyatar yan harko wanda soke tago salihu mai tsiyatar yan karshe wanda zai soke ka a wannan wurin ya gwada wurin kuma haka aka masai tana ali da wuka kuma wurin da ya gwada a naka shi da jimawa na biyar magana magana ita wani suna mai tsiyatar yan na harko an yi mai suna ƙuddar bin salif na biyu wanda suke sai da na Ali radiyallahu anhu wannan yace fa aqaruha suka soke wannan taguwa to dama an kuma tan yace fa ya'khudhukum azabun qarib kuna so kuna kuna tabata da mugun abu azaba nan da nan ta kusa ta za ta kama ku kuma fa aqaruhum suka soke tan ana bashi labari an soke taguwa fa qal tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub ce yanzu kenan lokaci yanzu yanke musu kuma dele yanzu za ku dan zamana ko rayu kwana uku a cikin gidajen tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ku zamana ku ji dadi ku more a gidajen ku kwana uku kuma zalika wa'adun ghairu makdhub wannan wani alƙawali ne wanda baya karkaretuwa ba ya zo ku ce ba ai ba ai in ya zo kwana akun ya zo ba ku ce ai ƙarya ko to alƙawalin da bai karyetuwa iya zawa kuwa abin da Allah ya kaddara falamma jaa amruna فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز kenan yanzu ya sanar da su kwana uku ne bayan kwana uku kuma shi kenan haka aka yi kwana uku na yi su ba iska bace ba irin ta adawa kurin tsawa ce kurin guda tsawa ce ɗaya sai ha kurin ta hatun sai ha tsawa ce kurin aka musu guda kuma hikimar Allah wannan na gama kurin hata tanar adawa ba irin ba garin ba suka bari masu imani da masu imani da su a gari guda ake a wuri guda ake rayuwa aka yi tsawa ba ruwan masu imani su suka fara shi na aya mata Allah ba inda suka ce masu suna nan ya ce a lokacin da ya ce falon ma ja amaruna lokacin da al'amarinmu ya zo na azaba na jaina salihan wallazi na amonu ma'ahu bi rahmatin min nakura alati sai muka tsiratar da salih da waɗanda suka yi imani tare da shi kurin da rahama ta musamman daga Allah ta musu kariya daga wannan tsama kuma ya ce wa min khizi yau ma'idin Allah tsiratar da sale da sauran masu iman tare da shi daga wannan azaba da kaskancin wannan wuni ce inna rabbaka huwa alqawiyul aziz ubangijinka shine mai ƙarfi ba wani mai gagara Allah Allah mai ƙarfi ne kuma al-aziz mabuwayi ne a ce Hausa gagara ba dau abin da ya so ke yi ba abin da ke gagara shi haka hankali kai tsoron Allah kai tsoron kamo Allah ko
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لعاد ألا بعدا لثمود نعم جزاك الله خيرا Allah ce wa akhadha alladhina zalamu sayha su wa'annan azalimai kenan kahurai sai tsawa ta kama su kai tsaye fa asabahu fi diyarihim jathimin sai suka waye gari a cikin gidajensu a wannan gari jasmin nan jasmin daban jasmin jasmin mana sun ci da ƙasa rubuta ciki mana a yadda sun ci ƙasa mana kama an cire wuta haka aka ɗauki ran gaba ɗaya tsawa guda haka suna a yadda sun ci ƙasa cin jasmin mutum kwance rubuta ciki saman ƙasa haka allah musu ya ce ka allam ya gano fiya wannan samudawa da muke jin labari suna alfakari da kai da waye da waye ana taurin kai sai an waye gari kamar ba su taba zama ba a wannan gari kamar ba taba yin su ba a wannan gari kun garin har yau iya nan su babu su kamar gaje kai kira za wuta a maka magana ya ce ga su kamar ba su taba zama ba a garin ala inna samu da kafaru rabbahum bayan jan hankali samudawa kenan me kai su ga haka sun kafirce ma ubangijinsu kenan kafirce ma ubangiji shi ya kasa wannan hali ya ce ala bu'udan da samud kuma Allah ja hankali cewa tsinuwa nisantar rahamar Allah ta tabbata ga samudawa su ma samudawa a nan an juye fashi an kare an gama da su sai wasu kuma ya lace gaba
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ na'am yanzu kuma kisa sabuwa bayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wani annabawa annabawa annabi ibrahim alaihi salam anan za ka mana labarin wata ziyara ta musamman da ya samu daman shi an ce mutum ne mai karama baki kuma yau samu manyan baki baki na mala'iku Allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra manzanninmu mala'iku ba ɗaya ba biyu ba mala'iku Allah ya turo kuma a siffa ta mutane ka kare abu ne da kira ana ganin mala'iku a hili ana ganin su da manzan Allah ma ya gansu ya ga mala'ika ko bayan ma ba shi ɗaya ba hatta sahabbai sun ga mala'ika jibril ba ni baka ɗaya ba sahabbai sun ga mala'ika jibril a siffa ta mutane ko da suke yi wa annabi tambaya kan islam ai kowa ban shi mala'ika ne ya zo a siffa ta mutane kuma kowa gan shi da mala'ika yana da kiɗa canza to wannan kuma a mala'iku ne in kamar ga su kamar baƙi ne yan tahiya haka suka zo zaman baƙi yan tahiya yan tawaga wala kad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra lalle tabbas alaka tabbatarwa cewa manzanninmu sun zo ma ibrahim da bushara eh da bushara Allah ya aiko su ka kuma ce wannan isa ce dogo Allah ta kaita mana Ibrahim alayhi salam bayan din zaman jarabawa da na garin su ya komo Allah ba shi da Sama'il duk wannan yanzu wannan muna magana kan bushara ta tsohuwa bushara ta dan tsohuwa mai imani wanda aka yi hijira da ita ta yi imani cikin harko aka yi hijira da ita kuma Allah wata Allah aka ba ta baiwa don ta matan ai sadaka wannan sadakan da aka bata ganin ta tsuwa ta yi kicin ta kare ta dangana da aiwa ta san ba ta ba aiwa ta dangana ta ba ibrahim salamu wannan sadaka ya maida ta matar shi mana ya ta koma matar shi ta zama matar shi bayan ita ta tsuwa ta dangana sai allah ya ba wannan baiwa sadaka da kuma ɗaya namiji wannan tsuwa tana nan da imaninta imani kenan ba ta sare ba ta bar Allah ba ta dangana Allah iya ganinta da imaninta kuma akwai wani shiri da ya mata ba sani ba sai bayan shekaru can wancan ɗaya girma da ce lokacin da asalin abin da tabbata kai ibrahim ai na ibrahim ai annabi sama'il ai ba maka aka yi shi ba ai a falastin aka yi shi inda yake hijira a wurin hijira aka haya na Isma'il Allah subhanahu wataala nasiya da hadisi yama manza yama annabi Ibrahim umarni ya doke wannan da daga gaban wannan mai imani wannan tsohuwa a raba su kasu dan adam kishi ya zawa da damuwa da kai tsohuwa tsohuwan mata ga daga an kai yarinya ta ayu da namiji wani abu yakan dama ta tabbata tabbata damuwa ce mutum ne abin ya rika dan dama ta da dan mata sula jama'a a dan rage mata abin aka ce yanzu kai ka ɗauke wannan ɗanaka ka ɗauke shi daga nan wannan garin da kuke rayuwa ka kai shi kurin mana wani hilin ka a kuma ruwanka haka ya kami shi ɗan na warko ka san in wakun allah ya jara bayan shi so da yawa ɗan wa bawa yakan idan bai imani ba sana addini daga wata jara bayan da ya bar hanya allah iya san ka kima wata jarabawa a wannan jarabawa zai baka daraja da baka wata baiwa maka ba zai ba haka shiga damuwa kaga wannan gari ba a zahiri akwai damuwa dan shi ne na farko ya samu bayan ya tsuwa kuma ce wannan dan ka doka ka kai shi daji ba kowa ka bar shi ya doko wannan da Isma'il da uwan shi tun daga wanda san Palestine da abin geography wanda san Palestine a yau ka diba geography ka zo hal makka ba madina ma kuma zai ji ba dama kusa kusa ka zo har makka kilo ne masu yawan gaske kilo ne masu yawan gaske bulaguro ne ko a mota dogo ya kawo su wannan wurin ya aji kurin kawo ta ka aji ba ruwanka ba wani abu daban da ya sani kurin kawo ka aji kurin ya kawo ta ya aji da ɗanta da ɗan sarka ta ruwa ɗin ɗan guziri da ɗan abu aji su kurin ta ga ya aji ta kun ya bada ba ba wani hirawa ba wani yanzu zan shi an kawo mace kaza in kaza zuwan za ta zo daman ta yi jini kuma da ajiye ta ba shawara komi ba wani magana komi kun ta gaya baya ya koma ya ibrahim ilamun ta turkuna ibrahim ilamun ta turkuna ibrahim ya kyalita wajen wa kabar mu ce mutu kuyi ba wajen wa kabar mu na kuwa ta ce allahu amaraka bi hada ta ce allah ya baka umarni da wannan aiki ya ce na'am ta ce idan lanyi da yin allah tunda kuwa Allah ce maka Allah bai tozartar da mu shi kenan ku ta kama Allah je ka haka da aka yi wa zama ya a makka zama shi a makka in wata kace dai doguwa wannan ya aiji ɗanshi sama'il ya koma wajen wannan tsohuwa mata yanzu da ce wannan ya girma yaro ma har ya zama mutum kurin ran nan ya ga 'yan saƙo daga Allah zuwa ga tsohuwa da tsohu na ibrahim alaihi salam shi ne Allah ke cewa wala kad ja'at rusuluna ibrahim bil bushara haqiqa manzanninmu sun zo ma ibrahim da bushara da labari mai dadi qalu salama qala salam ibn kathir na cewa kalmar salamu ƙa'ida ta larabci ta mai salama ta yi muhimmanci da ƙarfi ya masa raddi da mafi kyawun salama shi kina Allah ce fama labisa an jami idinin hanis nan da nan inda ya saba baƙi ne ya gashi ya je ya zo da ɗan mariki gashashe mai shuyi an yi mai shuyi na baƙi ba mu ba rowa amma mata maroci ba shugabanci abada karama karamci ne karamci ne zan karamci karanta sautar zariyar ta halatta ka duk ibrahim هل أتاك حديث عدو إبراهيم الكرمي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيف سمين بإجل سمين فقربه فقربه إليهم قال ألا تأكلون نعم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم مم.
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
Allah ke cewa hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-Mukarrami na ce akwai na ce Allah akwai tashawuk ka san maka wani labari ce wani ka ga kaza ka san kaza dan in ja hankalinka ya sa maka ka shurari abun hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-Mukarrami shin labarin baƙin Ibrahim baƙi abun karramawa labarin ya zo maka za a ja hankalinka game da labarin wannan me ya Allah ci gaba idza dakhalu idza dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qawmun munkarun lokacin da suka shigo wajen shi suka mai kalma ta sallama ya mai da sallama yace amma qawmun munkarun mutane da sai wanda ban san su ba bai san su ba da akwai matsala bai gane su ba to nan karamcin na ba maroci bane ba faraga ila ahlihi an ce rawa garag ma'ana kaman ka san akwai wani lokaci mutum zai zo wajenka ya rinka guje ma ka yi wahala karka kwata mai za ka yi wahala ce maka a karka yi bari da bari bari yanzu ma zan koma yanzu zan koma ma wani shi ne fara hanya ce ta yi dan kamar yi sace ka yi zaga gano ma da nan yi dan silale silale wace yi a hausa yi dan silale don ma kar su gano su hana shi wani wahala fara ga ila ali sai silale ya tafi gida faja bi ijilin sami sai ya zo da wani ɗan mariki mai mai kwace mai ƙiba faƙarrabahu ilaihim ya kawo ya ba su al'ala ta akulun mana ba za ku ci ba za mu ga bayani ana abin da ya wakana a wannan wuri shi da can a can Allah ce fa'auci zaminin khifa daga nan tsoro sai ya ɗanɗira cikin zuciya ibrahim don zama ga bayani ci ne ya gabata yi ƙalula ta haf a kaka ji tsoron komi wa basharu bai gulamin alim a nan suka ba shi albishir da yaro da zai samu yaro masani wani ne gulamin halim yanzu a bashi bishara jin haka sai wannan uwar gida tana nan tana ji ashe tana jin abin da ake magana ta kamata mai ata fi sarratin fasakata wajaha nan da nan ta kado da gudu tana kururuwa ta buki fuskarta da mamaki ta buki fuskarta ta ce ajuzan ni tsohuwa da kuma ajuzun aqim tsohuwa kuma tana yarinya ma aqim ce bakara ne ba ta aiwa matsala biyu ce ga tsohuwa ko ana aiwa ma tsohuwa an kare kuma a ce tana ma yarinya ba ta aihuwa ba karariya ce ka tana ka abin yana ya haka za ta yi kalu ka zaliki kala rabbuki haka nan kina tsohon kina tsohon kina ba karariya ba ki aihuwa haka za a yi kala haka abin jin gace inna wal hakimun alim kuma Allah kuma ke so masani ba inna wal hakimun alim shi Allah mai hikima ne kuma masani ne shi ce haka za yi ne amma maki eh tsohuwa bayan shekaru da labari ya zo shi ne anan ya ce kenan fama labis an ja bi ijilin hanif a can an gaya mana suffa ɗan malakin ƙwashashe ne ba kawai ƙaljama mai ba dama ya gaji da shi a samin ne don wace gaya maka abin da aka mishi hanif an yi mishin shi an gasa gashe ne ɗan gatse ne an daraza da ba ya ce falon mara a aidihun la tasiru ilahi
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط نعم yace falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum lokacin da ibrahim sallam ya lura yaga hannunsu bai taba abincin da ya kamu na kirahun sai ya kyamace su tsoka aje miyagun baki ne nan an ce kamar da imamu kurtubi cikin tafsirin shi yamin akam ya ka cewa wannan masala ya daga cikin ladabi na zamantakewa na idan ka yi bako gidanka wannan na ibrahim salam abu ne abu ne a hiri ba don kaka ɗauka wancan ladabin akwai majalai ladabi da ake cewa na bako ana ci abinci kaka ƙura mu baƙo ido kana kallon lomu take doka ba a son cikin ladabi ka ƙura mai ido damar kana kallon abin lomu take doka ba su hakan ta ma wannan maganar ɗin taɓa ruwa kada kallon hannun shi bai zaɓe ba daban ne da wannan ɗan kurtubi ya kano magana ya kawo wata ƙisar tawaka tsakanin shamin abdulmalik shamin abdulmalik ko sulman bin abdulmalik da wani bakawar ya zo gidan shi ya yi da wani mutum daga daji ya zo suna cin abinci sai halifa sai caya ma wannan bakawar gashi a lomaka gashi a abincinka gashi ce to da kai ka zura mun ido haka gashi a cikin abinci na ce zala wala ce wala wala ce wala ban da ci wallahi wala ban da abincinka haka ke zura mun ido haka kallon gashi a abinci ce da ita la ban da ci ita ya sa abincin ya da abin akwai akwai kenan bin da take abin ha wala gashi a cikin wa Allah mu ce gashi a takaice ne eh yau abin da yake abin da bukawai gane kenan kallon shi yake har ya gane abin da ke cikin lomar shi shi abin da ke ce abin da a hannun shi ba hannun lomar yake ce aka aka gashi a nuna shi dai na a takaice wannan abu ne na zamantaki ake magana zama cikin ƙorani sai da ya ga falon mara a aidin lati silo ilai na kirahun da ya ga hannun wa'annan baki bai taɓa abincin da ya aje na kiran sai kyamace su wani ya tsoro ya kama shi ka aije miyagun baki ne wa auce saminin kifa sai tsoronsu ya kama shi kuma wani tsoron hatta kai sun lura ya tsorata tsoro ya bayyana a jikin shi gani haƙalu la ta kaf yanzu ka yi hakan su ba shi nutsuwa kan suka ce mai la ta kaf kakar tsoron komi kaka yi tsoro kenan he a yanzu duk wani abin da kan tattaman ake je zo bai san ba mala'iku ne bai gane mala'iku ne ba ji yake mutane ne ba su zo mai da yadda zai gane ba ce mala'iku ne maka gashi a nan sallallahu salama da kai jibril shi ya san mala'ika ne ko kuma san jibril ne amma su yan zama ne sahabbai ba su gano ba ga bako ya zo ya zo annabi iya zamane cikin mutane ya kutso ya kutso ga gushi ga ta annabi sallallahu ko da kallon shi ma abin mamakin duk garin duk a wurin kabbawan da ya san shi kinan bako ne kuma abin da ba mamaki bai da alama ta bako babu kura tare da shi kayan shi fari fes gashin shi limus babu wata alama daya ta dan bulagoro a makon garin babu wanda ya san shi wannan shi suka suka zira mai ido suke mai hudun kallo kallon mamaki to wannan waye ne wannan waye kowa da kallon shi kururu ana ana kallon shi dai ya zo ya kare tambayoyin shi ba su gane ko mene ne ba kurin bako ne mai tambaya ai bayan ya kare wata ruwaya ya ta kamata nan ka ta ka ba da kwana ya yi kwana sai manzo Allah ce ku je ku taɓa wannan bakon aka ji ba babu shi ya bace ce kun san wai wane ne ya zo yake wannan tambayoyi su la musani ba Allah da rajin zuka sani da Allah da manzon zuka san kowa ne ne ya ce jibril ne ya zo don ya sanar da ku addinin kashi annabi sai shi amma su wannan ba su gano shi bi gano su ba kenan lokacin da ya gade ba ta ta abinci tsoro ya kama shi suka ce la ta haf inna ursilna ila qawmul nan kenan wata wani aiki biye kasu su ba shi bushara ta samun da kuma su wuce wajen halakar da mutanen lut da lut ta suka yi jaya na ibrahim tun daga can garin su shi kuma haka mai aiki a sadu haka suka zo da suka za su wuce wajen lutu ne suka biyo da fasashi aka biyo wajen annabi ibrahim a.s. suka ce an aiko mu ne zuwa ga mutanen lu a lokacin da suke wannan magana wa mar'atu qa'ima wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa bashawnaha wa bi وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
ينزو التي ومرأته قائمة قائمة معنى ما تشي تنسي lokacin da wannan mala'iku suke tattaunawa da shi ta ji labarin za a hallakar da mutanen lu fadahikat ta yi dariya ita kuma fabashar na bi izhar wamin wala izhar yaƙo sai muka ba ta albishir na samun ɗa izhar bayan izhar ma akwai ɗa yaƙo shi ne yawon ibn kasir kitabi shi ne hujja cewa annabi isma'il shi ne aka ma umarnin yanka don akwai masu takasar malamai ne kuma na addini suna kan shuba a annabi sun haka ne aka ce a yanka ci wannan iya cikin hujja domin kaga wannan ɗa ne an ba da labarin zai ayu shi ma ga ɗan yika ya za shi inda shi ne za a ce mishi a yanka shi kuma an san da ɗa bayan shi hai da mu kenan wancan isma'ilu ne aka ma wannan magana na a yanka shi ba isa haka ba isa haka akwai bishara kan shi kafin ya zo ma aka hudi ɗan isa haka kun bayan shi akwai da yaƙub a lokacin nan ƙalat
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتى أألد أنا عجوز da suka tattaji wannan magana a mata bishara da samun ɗa har da jika kuma duka annabawan Allah ka ji wadda tsohuwa ta dangana an ce ta ba shekara goma tara baya kuma ga ɗa annaban Allah ya shaha kuma ba bayan shi kuma mai albarka ɗayan shi kuma isaha kuma hikimar Allah dukkan annabawan Allah ta ba dai kaf bayan Ibrahim alaihi salam sun mutu daga wannan zuriya ta wannan annaban Allah wannan ɗan tsohuwa sa'a duk ga dajar na ita annaban annaba ta annaban banu isra'il sun mutu da kuskure ta da da ta mata banu isra'il wa isra'il yaqub ne isra'il ta ta banu isra'il ke diyan yaqub shi kuma yaqub dan ishaqa ne eh kaga albarka ta Allah alƙawarin Allah Allah bai barinka eh Allah bai barinka sai sa in dai kai imani ka ba Allah Allah bai turta duk mai imani kai imani Allah bai turta da kai bai barinka haka nan wallahi jiya da kai wannan alƙawarin Allah ne ga masu imani yace da suka wata bushara qalat ya waylata ta wayo haka wayo zaman ta ta an ce ta an ce zaman an ce ta'ihu eh ta'i kururuwa eh fasarat ta ta iyu ta kururuwa ta mata wayo kaza kaza kaza ya waylata wayo kai ce na alidu ana ajiz ni yanzu zan aihu ina tsohuwa shi ta abin da ta ramta hankali zan aihu ina tsohuwa تسي إن هذا لشيء عجيب قلنا أبو مامكي وهذا بعلي شيخا تسي ذا أعلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إذا ذا أيه نطوه قاميجي نطوه كاي تسي إن هذا لشيء عجيب قلنا أبو مامكي Allah kai bara ta yi muka abin zaka insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh